ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى لأن من اتقى الله تعالى وقاه قال الله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون عباد الله حقيقة من أسلم وثقانا فيما سأل بركة masu alfarma masu alkhairi ga kowane ɗaya daga cikin musulmai Allah subhanahu wata'ala yana yin zaɓin abin da ya so tsakankanin bayinsa ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi waɗannan kwanaki na wannan wata na Zulhijja don su zamto su ne mafi alkhairin kwanaki su ne na mafi girman kwanaki waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya taso. an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muke annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi bayanin cewa babu wasu kwanaki waɗanda kyawawan ayyuka suka fi soyuwa a wurin Allah madaukakin sarki kaman waɗannan kwanaki guda goma aka tambaye shi hadda jihadi dan ya da kalmar Allah manzo Allah ya ce hadda yin jihadi dan ya da kalmar Allah sai dai ga mutumin da ya tafi da dukiyansa da ainihin wato ransa wajen yakin bai dawo da komai ba ya ku bayin Allah mu sani cewa waɗannan kwanaki kwanaki ne masu ɗimbin albarka kwanaki ne waɗanda sun haɗa dukkanin wasu ibadoji manya-manya waɗanda ba a samun su a sauran kwanaki da sauran watanni na farko dai mun sani kwanakin masu albarka ne duk aikin da kai na alkhairi Allah ya ka san wannan aikin fi da sauran kwanaki. Abu na biyu, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mana wannan yini na Arafa wanda a cikinsa ne ake samun alkhairai, ake samun albarka, ake samun biyan buƙatu, ake samun gafara daga dukkan zunubai. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a hadisai da yawa ya nuna mana falalar zagayowar wannan rana ta Arafa. annabi sallallahu alaihi wasallam ko alqur'ani mai girma yayi bayani game da fadar wannan kwanaki na arafa Allah ta'ala yana bayani cewa was-sama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud daga cikin fasar da malamai suka yi wa shahidin wa mashhud mashhud ana nufin wannan yini na arafa Allah ta'ala ya fifita wannan yini na arafa kuma ibada ce wacce Allah ta'ala ya rubuta ta tun daga kan babanmu annabi Ibrahim alaihi salam har zuwa kan annabawa da suka biyo bayansa har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yini na Arafa ya ku bayin Allah shine yinin da Allah madaukakin sarki ya rubuta wa bayinsa samun alkhairai masu yawa a wurinsa yini ne wanda Allah ta'ala ya kaddara cewa wanda ya halarci wannan yini na Arafa Allah ta'ala yana gafarta musu Abu Huraira Allah ya ƙara mishi yadda ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa a kowane yinin Arafa Allah ta'ala yana yin tsinkaye ga mala'iku ya nemi su ainihin wato alfahari da bayinsa zai ce da su ku zo ku gani ga bayina nan sun taru sun zo daga wurare mabambanta sun yi birgitsatsa sun yi ƙura ba su tsaya a wannan wurin domin kowa ba sai domin ni sai domin bauta ni don haka ya ku mala'iku ku shaida cewa lallai ni din nan na gafarta musu baki ɗayansu Allahu akbar wannan ba ƙaramar falala ba ce wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne yini ne wanda shaidan yake yin ihu yake yin kaico yake fatan ina ma da al'umma ba su samu wannan alkhairin daga wurin Allah ba, amma ina Allah ta'ala ya alkawarin cewa duk wanda ya tsaya a wannan filin na Arafa da ma gefen inda Arafa take Allah ta'ala ya gafarta mishi a wani hadisin na daban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bayanin cewa Allah madaukakin sarki yayi alkawarin duk wanda ya je wannan wuri na Arafa ya tsaya a wannan fili na Arafa aka yi Arafa da shi da waɗanda ke gefen Arafa gaba ɗayansu Allah ta'ala ya gafarta musu zunubansu baki daya Umar bin Khattab Allah ya kara mishi shadda sai ce ya Rasulullah shin wannan falalar ta ke bance mu ne mu kadai koko hadda waɗanda za su zo a bayan mu manzon Allah ya ce wannan falala ta tabbata gare ku da waɗanda za su zo a bayan ku har ran tashin alkiyama dan haka ya ku bayin Allah duk wanda Allah ya hore masa tafiya aikin haji yana da halin ya je wannan hajjin to kada ya bari wannan daman ta kuce masa jama'a wallahi ya je yayi ba garma alkhairi bane ko ba komai rana ce da Allah ke gafarta wa bayi rana ne da Allah ke karban addu'o'in bayi rana ne wanda Allah subhanahu wataala yake so kaddar rahamarsa da gafaransa da kyautayi iri daban-daban waɗanda al'umma suke amfana da shi ko ba komai idan ka je can din zaka roki Allah subhanahu wataala ya sanya ka daga cikin bayinsa waɗanda yake gafarta musu ko ba komai zaka roki Allah ƙarin albarkar dukiya kuma Allah zai maka domin annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa ku dinga bibiyan bayan aikin hajji da umara ku riƙa yin yawan aikin hajji da umara domin su biyun nan suna kore talauci irin yadda wuta take fitar da datti a jikin ƙarfi ya ku bayin Allah waɗannan kwanaki ne masu albarka wannan wannan wuri ne mai albarka a wannan yini ne na Arafa Allah subhanahu wata'ala ya cikan yawo al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addini a wannan rana ne aka fuka da faɗin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a wannan rana ce Allah subhanahu wata'ala ya alkawarta samun rahama da gafara da jin kai da albarkatoci masu yawa ga al'ummarsa baki ɗaya. Ya ku al'umma musulmi, wannan yini na Arafa, kamar yadda ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yana cewa mafificiyar addu'a da mutum zai yi a wannan yini na Arafa shi ne mafificin abin da na faɗa ni da annabawan da suka zo gabanina شيني يوم فل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كي يوي تميم يتولى الذكر أو الرانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير bayan wannan sai ka zo da addu'o'in da kake da su duk abin da kake nema na biyan bukata ko da kana gida Allah subhanahu wataala ana sa rai zai karba maka wannan daga cikin abin da zai nuna maka wannan shine abin da ke faruwa a Arafa din sannan abu na biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana yin azumi a wannan rana ta tara ga watan Zulhijja wannan rana rana ce mai dimbin albarka rana ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda Imam Muslim ya rawaito daga Abu Qatada al-Ansari Allah ya ƙara mishi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tambaye shi game da azumin yinin arafa manzon Allah ya ce ina sa rai Allah ta'ala zai kankare wa duk wanda ya azumin wannan rana zunubin shekar da ta wuce da wannan shekar da za ta zo a gaba ko da shekar da ta rage wacce ba ta riga ta fita ba a wata riwaya ya ku bayin Allah mu sani cewa wannan ba karamar gara basa bane abu na farko mu sani jama'a addu'ar mai azumi dama karɓaɓɓiya ce ga azumi a bakinka ga yawan zikiri a bakinka ga yawan addu'o'i a bakinka babu shakka ka hada alkhairai masu yawa babu shakka ka hada falala mai yawa babu shakka ka samar da alkhairi mai yawa ya ku al'umma mu sani cewa duk wanda ya riko da waɗannan alkhairai babu shakka ba zai ta'i ba a wurin Allah subhanahu wata'ala da yawa daga cikin magabata an rawaito da gari cewa mustahabbi ne a wannan yini na Arafa inda so samu ne kamar yadda aka rawaito daga Imam Ahmad dan Hanbali da sauran magabata cewa a wannan yini na Arafa duk kujiba kujibar da zaka yi kayi ta ka gama kafin la'asar la'asar na yi ka koma ka je ka zauna a wani wuri ko a gidanka ko a masallaci ko a wani wuri kai ta ambaton Allah kana la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kai da iyalanka ne kai da abokanan sana'anka ne ku yawaita yin wannan zikiri bayan wannan sannan ku yawaita addu'o'i na roƙon Allah daga falalarsa, daga alkhairansa, daga taskarsa, ana sare Allah ta'ala ya karɓa kuma ya biya wa kowane mai addu'a abin da ya nema. Domin Allah ta'ala shi ne ma abocin falala wacce take mai girma. Ya ku bayan Allah, mu sani cewa wannan yini na Arafa yini ne mai ɗimbin alkhairi, yini ne mai alkhairi kwarai da gaske, musamman ga waɗanda suka samu damar zuwa aikin haji. wannan tsayuwa da za a yi ba ƙaramin ibada ba ce bayan nan a wuce muzdalifa nan ma ana son su yawaita yin talbiya da yawan ambaton Allah subhanahu wataala da yawan roƙon Allah madaukakin sarki alkhairan duniya da lahira mafi jikin alkhairi jama'a da zaka roƙi Allah a rayuwarka ta duniya shine ka roƙi Allah gidan aljanna domin wanda Allah ta'ala ya amince masa cewa ya ba shi gidan aljanna wannan ya riga ya gama yin nasara wannan ya riga ya gama cinyewa wannan ya riga ya gama samun alkhairin duniya da lahira baki da ya ku bayin Allah ku sani cewa waɗannan kwanaki kwanaki ne masu dimbin alkhairi kwanaki ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake son a yawaita ayyuka na alkhairi musamman waɗannan kabbarori Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd idan ka je kasashen musulmai mafi yawa za ka ji ana yawan raya lokuta da irin waɗannan ambaton Allah abin ba mamaki shi ne mafi yawan mutum mu zauna a dandali mu mita lissafin dokin rano mita surutai mita yin wasu abubuwan da ba su da dimbin alkhairi bayan ga alheri Allah ya nuna mana bayan ga alkhairi Allah ya kawo mana sai dai mu je mu abin da zai jawo mana jangon gwama abin da ranar alkiyama za mu je gaba ga Allah mu ba da shaida akan abin da muke faɗi amma duk aikin alkhairi da kai kwaya ɗaya ko da daidai da kwayar komayya ne Allah ta'ala zai sa a rubuta maka wannan aiki naka ya sa a sanya maka kan mizani a ranar alkiyama kuma Allah ta'ala ma'abocin falla ne zai maka kyakkyawan sakayya ya ku bayin Allah bayan wannan ibada ta ranar tara ga wata sannan abu na ƙarshe jama'a wannan rana ta dace da yinin asabar da yawa an samu sabani tsakanin malamai wasu malamai suna ba da fatawar cewa ba a yin azumin nafila a ranar asabar sai dai azumin farilla kadai da gaskiya akwai malamin malam Muhammad Awal Albani Allah ta'ala ya gafarta mishi amma mafi yawa daga cikin malamai gaskiya sun rinjayar da cewa za a iya wannan azumi kuma abin da sauran malamai suka tafi akai jama'a wannan shine abin da ya fi zama daidai ko cikin manyan malamai wanda ya fi kowa karkata game da wannan shine a wannan zamani shine Muhammad Nasiruddin Albani Allah ta'ala ya gafarta mishi amma shi da kansa a cikin littafin sa mai suna Mukhtasar Shama'il Muhammadiyya wanda yayi na Imam Tirmidhi Allah ta'ala ya ji kansa ya ji kansu baki daya a sharhin wannan hadisin a ƙarshe ta alikin da yayi cewa an rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yawan yin azumin ranar Asabar da ranar Lahadi da kuma ranar Litinin sai yake cewa ta'ariki yake cewa to tunda wannan hadisi ya inganta ya nuna cewa wannan hadisi ya shafe wancan hadisin da ke hani game da yin azumin ranar asabar kenan har sai an farlanta wa mutane ɗaliban ilimi na faɗa za a iya zuwa a duba za a iya duba hadisi na ɗari da sittin a cikin littafin sannan shafe ɗari sittin da biyu a cikin wannan littafi na mukhtasar ash-shama'il al-muhammadiyya muna fata Allah ta'ala ya datar da mu kenan ga shi kansa wanda ya fata ma ya zo ya sauka a kanta ba tare da sauran mutane sun sani ba Allah ta'ala ya gafarta mana zaka jama'a azumi yana nan daram dam dam duk yadda zaka yi ka samu damar yin wannan azumi jama'a babu shakka gafartawa mutum zulumin shekara biyu ba karamin al'amari bane muna fata Allah ta'ala ya azurta mu da azuncin wannan yini ya kuma sanya mu daga cikin bayansa na kwarai ya ku bayin Allah ga waɗanda suka ji sai tsayuwan Arafa bayan tsayuwan Arafa sai Muzdalifa bayan an kwana a Muzdalifa daga nan za a koma a jifa a je a yi aski a yi yanka da sauran ayyuka na aikin hajji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa alhajj almabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajjin da ya kubuta daga aikata miyagun ayyuka ba shi da wani sakamako a wurin Allah ta gidan aljanna daka ya ku bayin Allah abin da ya kamata mu yi shine mu yi kokarin kirdado na ayyukan alkhairai da suka tabbata gare mu mu da mu je arafa ba a ranar idi wajibi ne zuwa idi jama'a sunna ce wajiba kamar yadda mafi yawan malamai suka rinjayar ita sallar idi ba za ka ce yin ta banza ba da ta banza ba sunna ce mai ƙarfin gaske don haka sunna ce jama'a dukkanin mu baki daya mu kama hanyar zuwa idi a ranan nan ta goma ga wata mu fita da safe mu je filin idi muna masu kabarbari muna masu yawan ambaton Allah subhanahu ta'ala mu fita da mu da mata da tsofaffi da ƙananan yara hatta mata masu haila manzon Allah ya ce su fita amma kar su zauna inda za a yi sallah su koma daga can baya bayan idan da sallah kuma su dawo cikin mutane don su ma su halarci wannan addu'o'i na al'ummar musulmai don a zaman a sallar idi da ake jama'a daga cikin alkhairin da za ka samu shi ne Allah ta'ala kan yi alfahari da bayansa kuma yakan yafe wa bayansa gaba ɗaya babu abin da ya fi wannan alkhairi a ce kana daga cikin waɗanda suke halartar sallar idi bayan wannan jama'a mun sani sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama in ka fita ka je ta wannan hanyar in za ka dawo ka saba wata hanyar sannan sunna ce jama'a mu tsaya mu saurari hudubar da liman zai yi liman zai huduba bayan sallar idi sannan kuma zai yi addu'o'i na musamman ga al'umma musulmi yana da kyau ya zama an fara da kai kuma an kare da kai wannan ba karamin alkhairi bane babu alkhairi a cikin tashin da mutane suke yi ana idi da sallar idi kaga mutane wannan yayi can wannan yayi can kananan yara suna ta tashi ka koyar da yaran ka cewa in an gama sallah ku zauna tare da ni kada kowa ya tashi tarbiyya ce wacce su ma za su tarbiyyanci na gaba da su akan ta bayan wannan ya ku jama'a an sunanta wa al'umman mu layya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sunanta mana wannan layyar wanda ana iya da dabbobin ni'ima gaba ɗayan su ko dai raƙuma ko dai tumaki ko dai awaki ko dai shanu da gwargwadon abin da malamai suka ambata kowanne ne ya san wannan hukunce hukunce amma ka'ida ga wanda yake musulmi baya ainihin wato yin wannan layya ba a yanka abin layya jama'a sai bayan an dawo idi wanda yanka kafin idi to wannan sadaka ce daga cikin sadakoki sai dai aka ce ga wanda ya tsinci kansa a garin da ba a yin idi kila yana rayuwa a ƙasan arna inda ba musulmi to abin da zai yi ya yi kirdadan gwargwadon lokacin da yake tsammani musulmai sun je sallar idi sun gama idi an sauka idi kuma an dawo don haka sai yanka wannan dabba tasa babu laifi a kansa amma yankawa da safe bai tabbata ba don wani sahabi ya taɓa yankawa manzon Allah ya ce mishi shatuka shatu lahmin wannan akuyar da ka yanka akuya ce ta me ta nama kawai amma dai ladan ya Allah ba zai ba da ita ba zaka ana yankawa ne bayan an sauko daga idi liman zai yanka tasa in baya da abin yankawa ya ce ma al'umma kowa ya je yanka tashi abin layyar ya ku al'umma mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan bukukuwan sallah da za a yi na waɗannan kwanaki mu yi su a cikin da'a mu yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala mu karantar da 'ya'yanmu da matanmu da ƙannunmu yadda ake yin bikin sallah a kowane lokaci muna fata Allah ta'ala ya datar da mu أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين يا كباين الله وسني شوى الله تعالى يا يمن الخير مدخل الخير waɗannan kwanaki da Allah ya ƙaddara mana muka zo muna masu rai da kuma lafiya falala ce wacce inda za ka je makabarta yau a tashi wani wanda ke kabari a ce masa da a baka dukiyar da ke duniya baki ɗaya da kuma a baka daman dawowa waɗannan kwanakin kai wannan azumi kawai na yinin arafa wallahi sai ya zaɓi wannan azumin kaɗai bai zaɓi abin da ke duniya da abin da ke cikinta ba ya ku bayin Allah mu sani wannan rayuwa da Allah ta'ala ya mana baiwa ce a gare mu alkhairi ne a gare mu mu yi kokari bakin iyawanmu mu ga cewa mun yi gyara abin da ke tsakaninmu da Allah mun gyara abin da ke tsakaninmu da mutane mun yawaita aikata ayyuka na alkhairi malamai suna ta wa'azi malamai suna ta faɗakarwa amma sai dai muna da kunnin ƙashi galibinmu ba ma iya sauraro ba ma iya saurarawa ba ma iya yin haƙuri mu saurari abin da malamai suke karantar da mu ko suke gaya mana ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mu yi kokari mu kamanta waɗannan ibadoji da ke cikin waɗannan kwanaki masu albarka domin samun dama domin samun fita daga cikin waɗannan alkhairai abu na gaba ya ku jama'a mu sani cewa umarni game da yin layya umarni ne wanda Allah ta'ala ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma al'ummarsa baki ɗaya domin Allah ta'ala yana cewa liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام domin su shaida wani amfani ga kawunansu sannan don su ambaci Allah akan abin da muka azurta su da shi da dabbobin ni'ima aka ce fakulu minha ku ci daga wannan nama na layya wa at'imul ba'is al-faqir sannan ku ciyar da dukkanin wani matalauci da dukkanin mabukaci ku ciyar da su daga wannan naman layya wanda kuka yanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ci ku ajiye sannan ku yi sadaka kenan araba kashi uku kashi guda a ajiye a ci a gida kashi guda a yi sadaka kashi guda kuma a dan ajiye shi kada ya zamto da sallah ta kare a ce naman sallah ya kare a dinga dan diba ana dan sawa aniya an dabe shi a cikin kakidi baya lalacewa baya lalace sai shekara a cikin kakidi ba tare ya lalace ba in za a dan yi abinci a dauko dan kwaya biyu kwaya ko a sa a wannan abincin a ci gaba da ci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato sunanta mana ya ku bayan Allah kwanaki ne da ake son a yawaita taimako ga al'umma duk mabukacin da ka sani ba shi da abincin ci a gidansa ba shi da abin da zai ɗanyi tasarrufi na sallah yi ƙoƙari ka ɗan nemi abin da za ka taimaka masa da shi ya kai wanda Allah ya baka wadata ka sani Allah ya maka wannan ni'imar ne dai ya jarrabe ka in Allah da ya so da kai ne talakan da za ka je wajen shi wancan ɗin ka je ka roƙa kana cewa a taimake ni banda abin da zan ci da iyalina ga sallah ta zo a taimaka min falla ce Allah ta'ala yi maka ba rawa kai ba wallahi Allah ne ya zaɓe ka a cikin mutane ba wani abu ka fi shi ba a wurin Allah a'a sai dai Allah ya so shi ya jarabce shi da kai don haka duk wanda Allah ya baiwa dukiya jama'a Allah ya jarabci al'umma ne da rayuwarsa ka yi ƙoƙari ka taimaka wa al'umma ka yi ƙoƙari ka yi alkhairi ka yi ƙoƙari ka yi abin da al'umma za su dinga yaba maka wannan shi ne alkhairin ta na duniya da lahira amma wanda irowa wanda ya hana babu shakka ya tsurota kansa babban sharri Allah ta'ala ka tsare mu abu na ƙarshe ya kuwa al'umma mu ji tsoron Allah mu bukukuwan sallan misalin alim mu yi shi muna masu yawan bautan Allah mu yi shi muna yawan ambaton Allah mu yi shi muna masu yawan ainihin wato mai da al'amuran mu zuwa ga Allah mu kuma roki Allah ta'ala ya kawo mana sauki a wannan ƙasa tamu dan al'umman mu muna da cikin abin da yake muke tsananin bukata jama'a tarbiyya abin da muka rasa babba a wannan al'umma ta mu shine tarbiyya in ka je cikin mu da wajen mu zaka tada ko ina ya rube ko ina ya lalace mu da kanmu muna kuka da junan mu wajen mu'amala mu da kanmu muna kuka da junanmu wajen taimakekeniya mu da kanmu muna kuka da junanmu wajen sada zumunci wajen faɗin gaskiya wajen riko da amana wajen ayyuka na alkhairi mabambanta mu ji tsoron Allah mu gyara abin da ke tsakaninmu da Allah abin da ke tsakaninmu da mutane sannan samari musamman kada ka je kana yin idi ko bikin sallah ya zamto irin wanda arna suke yi a koma aje ana yin aski irin na arna ana sa kaya irin na kafirai ana yin wani aski nan aske nan ko a je a yi makai dayin a dayin kamar mutum ya kuma kamar tsoho karamin yaro ya kamar tsoho a rana gemu duk waɗannan abubuwan jama'a haramun ne musulunci ya yi hani game da waɗannan al'amura da irin abin da ake yi get together a zo a haɗe a cakuɗu tsakanin ‘ya'ya mata baligai da maza baligai wanda wannan ke kaiwa zuwa ga zinace-zinace da keta alfarman ‘ya'ya mata da keta alfarman wanda bai taɓa yin zina ba wata za ta iya jira su jefa shi a cikin zina da ka ya ku jama'a mu ji tsoron Allah kada mu kada mu yadda mu musaya wannan alkhairi da Allah ta'ala ya da kuma sharri daga gare mu dan idan muka musanya wannan jama'a da wani abu na sharri muka tsaya ma al'umma ko muna ganin barna muka kasa gyarawa to babu shakka wallahi mun faɗi babu nauyi babu shakka Allah ta'ala ba zai ji kanmu ba Allah ba zai yaye mana yanayi ba Allah ba zai canza mana ba muna kwaɗayin samun damuna mai albarka ku dube da ake samun jinkiri wajen zuwan ruwa wannan ba komi ba ne illa iyaka abubuwan da muke aikatawa inda so samu ne ya kamata a ce a wannan goman farko da muke na wannan wata saboda girman su da kyawawan ayyukan sun yawaita yawan istighfari yawan tahariri yawan takbiri yawan tahmidi da Allah ya yawaita wani ruwan sama wannan zai nuna maka irin yadda mutane suka gafala wallahi da yawan mutane ma sun manta ma ana wasu kwanaki ne masu albarka sun manta ma ana wani aikin alheri a waɗannan kwanaki sun manta ba su ma sani ba dan su ba su musu waye su ba ba su san wani hali suke ciki ba ba san ina ne ƙarshen su ba da yawan haka muke rayuwa har lokacin da mutuwa za ta zo ta same mu Allah muna neman tsarinka daga ainihin wato mutuwar zuciya ya ku bayin Allah mu kiyaye dokokin Allah waɗannan kwanaki mu lizumta wa ƴaƴanmu mata sun yi hijabi da kamewa ga barin shiga ta fitsara wacce ke kawo barna iri iri a cikin al'umma mu yi kokari mu gyara mu yi bikin mu lafiya duk wani biki wanda musulunci ya halatta babu laifi abu mutane su kayan su babu wani laifi a ciki amma ɗaukan mashina ana guje-guje a gari, ɗaukan ainihin wato abubuwa iri-iri wanda ba su da amfani, ko bukukuwan sallah ne amma sai ga ana ta faɗa-faɗe tsakanin wancan gurbin na ‘yan ta'adda da waɗancan ‘yan sara suka. Ana faɗa da juna akan mace, ana faɗa da juna akan kare, ana faɗa da juna akan abubuwa iri-iri. Dole ne mu gyara, sai Allah ta'ala ya gyara mana. Muna fata Allah ta'ala ya tsare mana imaninmu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا واجعلنا من الراشدين اللهم اصل لنا بخير اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم يسر على المسلمين حجتهم حجهم اللهم يسر على المسلمين ضحيتهم اللهم إنا نسألك ونستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله يا ربنا اللهم أغثنا غيثا مريئا نافعا غير ضار عادل غير آدل اللهم أنبت لنا به الزرع اللهم أنبت لنا به الزرع اللهم بارك لنا في زرعنا وبارك لنا في مدنا وبارك لنا في أحوالنا اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء اللهم وفق ولاة أمورنا بما تحب وترضى وارزقهم وارزقهم بطانة صالحة وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين اللهم أحسن أحوالنا اللهم أحسن أحوالنا اللهم أحينا على خير حال وتوفنا على خير حال وقلبنا جميعا إلى خير المآل قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن